alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd to zamu tashi darasi na 57 a cikin karatunmu na sharhin alfiyar imam suyuti fi ilmi al-athar a yau ɗaya ga watan sha'ban hijira ta 1440 wadda ta yi daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi baiti na 370 a cikin wannan littafi walkulfu ya jiri haithu ma ta kallama
bismillah alhamdulillah wahada والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وبعد فيقول المؤلف رحمه الله والخلف يجري حيث ما تكلم أو أسرع القارئ أو إن هينما أو بعد السامع لكن يعفى عن كلمة وكلمتين تخفى ويستحب أن يجيز المسمع جبرا لذا وكل نقص يقع
نعم
و- وجاز أن يروي عن ممليه آه، ما ina ganin a tsaya nan.
سمع مستم- مستمليه a mu tsaya nan na'am yace wal khulfu yajri haythu ma takallama sabanin nan da aka ambata na wato aqwal din da aka ambata guda hudu wajen nasikhin yafhamu wanda yake ana a, yana rubutu a, yana rubutu fi majalisis sama ana ruwaya kuma yana rubutu a, mun ji tafsilin da aka yi kan cewar idan kana yafham to ana karba Mm, rabi'u ha kuma yace yace kad habartu bada amma ba zai ce huddithtu ko ukhbirtu ba a sauran akwal din guda biyu kuma man mutlaqan da kuma aljawaz mutlaqan to wannan sabani na akwal din nan guda hudu ya jiri shi yana gudana haithu ma takallama inda duk ya zamanto cewar shi alƙa a- idan shi malamin ko kuma asami ana riwayar kuma yana zance yana hira da wani kamar ana karatu shi ko malamin yana magana da wani ko kamar yanzu ana magana kana malami yana ana ana karatu shi kuma yana waya ko kuma shi mai karantawar yana karantawa kuma sai ya shiga magana tare da wani to shi ma wannan sabani ya zo a alƙaunul awal yuraddu alƙaunul thani yuqbal a thalith tafsil idan akwai fahimta a rabi kuma a ya ce ba zai ce sai dai ce kad hadartu ba zai ce yayi riwaya da wannan ba au asra alqari ko kuma alqari mai karatun asra'a yayi wuce- ya wuce iyaka wajen sauri ba ma a jin ma abin da yake fada Mm. da ba duka au in haimna ma ko kuma ba ya ɗaukaka murya Mm. ba ya ɗaukaka murya da kire ke magana au ba'u da sami'u ko kuma mai sauraron ɗalibin ya ni- ya yi nisa daga majalisun saboda haka abin da ake faɗa bai san ma abin ake cewa ba lakin sai dai yu'fa ana yin rangwame an kilmatin akan kalma ya zamanto ita ce bai ji ba au kilmataini tahfa ko kuma kalmomi bi guda biyu da suke buya ba a ji su ba wa yustahabbu to mustahabbi ne an yujizal musmi'u a shi malami wanda ake jiyar da shi yayi ijaza jabran lidha abinda zai tayar da komada ga duk wannan rauni da aka samu wa kullu naqsin yaqa'u da kuma dukkan wani tawaya ma wanda yake afkuwa ya ce yayi ja- ya jaza eh ya jaza musmi'un ai shine dama zai yi ijaza din a a musma'un musma'un sahih musma'un mm. Mm, musma'un a wato abin da yasa ake duk alal wajahain ne a jamza zai iya zama tuwa musmi'un idan ya zama tuwa imla'i yake in shi ne yake imla'i tunda duk mun ɗauki duk maganganun da muka yi akan a fuskoki biyu ne na asama sama'u min lafzi sheikh da kuma alkira ala sheikh so da duk a cikin waɗannan duk furo ne na waɗannan fuskoki guda biyu na riwaya na wa hadha al-khulfu ne mu tsaya anan
وهذا الخلف أي لا.
الخلاف الذي ذكرنا آنفا wannan khilafi da muka ambata a yanzu a- a a nan wucewa gaba- a a- a gaba kaɗan يجري مثله kwatankwacin wannan saɓani yana gudana حيث ما تكلم ya a duk inda wato mai riwaya ko kuma mai sauraro ya yi zance أي فيما إذا كان الشيخ أو السامع idan ya zamanto cewa shi a sheikh ko kuma a sami ya tahaddath yana yin magana أو أسرع القارئ ko kuma mai karatu a gama- a- a- mai karatu ya zamanto ya yi gaggawa sawa'un malamin ne ko kuma mai karatu gaban malamin malamin yana sauraro القارئ للحديث في الإسراع ko kuma wanda yake karatun hadisin ya wuce ya yi ifradi ya wuce iyaka wajen sauri بحيث يخفى بعض الكلام ta yadda wato sashen zance sashen magana za ta buya ba za a ji abin da yake faɗa ba أو إن هينما ko kuma in yayi hainama أي أخفى صوته كذلك alhainama a larabci shine as-sautul khafi Mm. wato ya ya sassauta muryarsa
نعم قال في القاموس Alƙa- alfairu zabadi a kamus ya ce الهينمة alhainama الصوت as-sautul khafi sauti wanda yake wato a ɓoyayye أو بعد السامع au ba'u da sami'u ko kuma mai sauraro yayi nisa عن القارئ daga wanda yake yin karatu بحيث لا يفهم المقروء ta yadda baya fahimtar abin da ake karantawa
ولكن الظاهر sai dai abin da yake zahiri كما قاله ابن السلام kamar yadda ibn sala ya ambata da والنووي imamun nawawi وغيرهما da waninsu أنه يعفى في كل ذلك cewa ana yin rangwame a cikin dukkanin waɗannan halaye عن قدر يسير akan gwargwado wanda yake wato kaɗan نحو كلمة و... كلمة واحدة kamar kalma guda ɗaya kilmatin wahida وكلمتين wa kilmataini أو ثلاث to shi kuma ya ƙara au thalath تخفى عند السماع da inda sami da take buya a wajen as-sami mai sauraro عند السماع eh inda sami
قال ابن صلاح
ibn sala ya ce
وقد روينا عن صالح بن أحمد بن حنبل mun ruwaito daga salih ibn ahmad ibn hanbal قال
ya ce قلت لأ- لأبي رضي الله تعالى عنه ƙultu li abi eh, na ce ma babana ahmad ibn hanbal kenan radiyallahu anhu allah ya yarda da shi نعم. الشيخ يدغم الحرف
malami yana idgamin harafi cikin wani
يعرف أنه كذا وكذا
Ah,
ويعرف yu'rafu annahu kaza wa kaza an san cewa kaza da kaza ne
ولا يفهم عنه amma ba a fahimtar abin da ya faɗa
ترى أن يروى ذلك عنه kana ganin za a iya ruwaito wannan daga gare shi wato an san ga abin da yake faɗa amma ba a ji ba sosai amma an san abin قال sai ya ce أرجو ألا يضيق هذا ko an yi Allah yi dayyaka haza ina fata kada a takura wannan Mm, kada a matsa kada a matsa imam ahmad kenan mu'tadiluna wato za a iya yin na'am ruwa za a iya yin ruwa za a iya riwaya tun da dai an san abin da yake faɗa inda an je wannan za a fa- wannan za a ji
ويستحب أن يجيز الشيخ المسمع للسامعين to mustahabbi ne ga shi malamin da yake jiyarwa ga masu sauraro رواية جميع الجزء riwayar dukkan juz'in baki daya أو الكتاب ko kuma littafin الذي سمعوه wanda suka ji shi daga wajensa وإن جرى على كله اسم السماع duk da yake a kansa ga baki daya ana a, a, kal, a, a sunan ji shine yake gudana an ce sun ji gashi kuma ba su ji wani abu ba amma dai mustahabbi ne to ya musu ijaza sai ya zamanto kaga sashin tahammulin ya zamanto sama sashin sa ijaza amma dai duk ya ce sai a ɗauke shi akan as-sama gabaki daya duk da yake sashin sa ba sama'i bane ijaza ne abinda yasa ake wannan tafsilin saboda ijaza matsayin ta bai kai matsayin as-sama ba saboda haka kaga an dan samu rauni wajen tahammulin to amma sai aka ce idan malamin yayi ijazar sa to riwayar za ta inganta na'am alaikum assalam Qur'ani da hadisi ne yace ijaza ka'idodin da ake yi na ga wannan inda wasu malaman ana yi wannan ɗaliban suna karanta malamin ina ji yanzu wani ɓangaren bai da wajen wannan sai dai wannan ba ko zai ba su ijaza ba ko ta hadith din ma ba mun yi ba mun ce idan malami ya zamanto kan cewa ba shi ne ya muka yi magana kan cewa mutum ya zamanto yana jin karatun mutane da yawa a lokaci ɗaya ba ba shi ne ba suka ce ba zai yiwu ba kuma aka ce waɗansu ɗin suna yi eh ake kawo addar ne na'am na'am na'am نعم وإذا بذل لأحد منهم خطه بذلك idan ɗaya daga cikinsu ya bayar da rubutunsa da wannan كتب الشيخ له sai malamin sai ya rubuta masa سمع مني هذا الكتاب ya saurari wannan littafi daga gare ni وأجزت له روايته عنه kuma na jaza masa ya riwayar littafin daga gare ni كما كان بعض الشيوخ kamar يفعل yadda waɗansu malamai suke yi shine wannan to wannan shine mustahabin yayi ilhakin cewa na jaza masa Mm. Al- ij- eh, na'am wato yayi jabarinta shine ya tayar mata da komata Mm, ya tayar da ɗan karayar da aka samu ya miƙar da ita kamar yadda kurrasa haka ya ɗan rubuta wa a'a ai yawanci abin da suke yi ɗalibai idan suka ji riwayoyi daga malami sun- sun rubuta littafin to sai su je su kai ma malamin kamar autography da aka yi to sai ya ce sami aminni jami'a hadal kitab ko hadal juzu wa ajastu lahu riwayatahu ya sa hannu ya ha- hati- ha- ya- ya hatimi a ya san cewa yana zuwa in ya san cewa yana zuwa baya fashi ya kaga shi kenan a ba lazimi ba ne
Allah ya zai ga hada la yi zai hada ba mm. na'am wadalika jabran lidalik wannan kuwa saboda miƙar da abin da aka samu na ɗan koma ɗaɗin ne faqad yaqa yaqa shay'un mimma taqaddama min at-takallum za a iya samun wani abu daga abin da ya gabata na daga ana yin riwaya kuma a- wani kuma shi malamin ko mai kira- mai- mai- mai karatun yana zance yana hira yana magana da wal wani isra' wal isa ko yana gaggawa wal haynama wal hi- wal hainama ko kuma yana yin sassauta sauti fa yanjabiru bil ijaza to sai ya zamanto ya miƙu da ijazar da aka bayar wa yaqtadi kulli naqsin da kuma ma domin ya zamanto miƙarwa ga dukkan tawaya kar yaqa minhum da zai iya afkuwa daga gare su
ربما يغلق القارئ ta yiwu wani lokaci ya zamanto shi alƙari ya yi galad ya yi kuskure ويغفل الشيخ kuma shi malamin ya gafala gabarin ganin kuskuren alƙari ɗin أو يغلط الشيخ ko kuma shi malamin ya yi galad ya yi kuskure إن كان هو القارئ in ya zamanto shi ne mai karantawa ɗin ana sama'u min lafdi sheikh kenan
ويغفل السامع shi kuma mai sauraro ya gafala bai فينجبر bai له, gane cewar kuskure ya yi ba فينجبر له ما فات بالإجازة to duk abin da ya kubce sai ya zamanto an miƙar da shi bil ijaza na'am
ومن ثم daga nan ne قال أبو محمد بن عتاب uh, abu muhammad ibn attab al-andalusi na'am ya ce لا غنى في السماع عن الإجازة babu wadatuwa a wajen sama'u lafdi sheikh anil ijaza gabarin ijaza da Allah ku neman wani tarjamar ibn attab nan al-andalusi buhari nemo mana tarjamarsa abu muhammad ibn attab al-andalusi na'am نعم قال قال الحافظ العراق al-hafiz al-iraqi yace يقال ana cewa إن أول من فعل ذلك farkon wanda ya fara yin wannan wato ya tayi- ya fara yin ah, ma- ma- man fa'ala zalika zalika din ya udu ila maza ahsan aljabru bil ijaza Eh, wato ta yadda miƙar da naƙasun riwaya ta hanyar ba da ijaza farkon wanda ya fara yin wannan abu tahir ismail ibn abdulmuhsin al'anmati shamsuddin nemo mana wannan abu tahir ismail ibn abdulmuhsin al'anmati wato ni da ina ga sunan alam wanda yake gharib sai in ji dai inda zan so in san kowaye kuma da haka din ya kamata kaga sai a yi ma littafi hidima kamata a ce da wannan wanda suka yi ma tagikin littafin kowanne su dan ba da dan satar biyu akan wane ne shi na'am فجزاه الله خيرا في سنه في سنه fi ذلك.
sannihi سنه eh sanna ya sunnu sannan qad sanna lakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunan al-huda
في أهل الحديث Ah, Allah ya saka masa da alkhairi wajen sunnat- sunnatawarsa ga wannan ga malaman ga ma- ga- ga- ga- ga- ga ma- masu ilimin hadisi فلقد حصل به نفع كبير don haka amfani mai girma ya af- ya samu da wannan da ba don haka ba da sai ya zamanto duk ana ta illanta riwayoyi Eh,
ولقد انقطع بسبب ترك ذلك وإهماله kuma wannan ya yanke yanzu saboda me saboda an bar wannan kuma an wofantar da shi ba a yi
اتصال بعض الكتب في بعض البلاد بسبب كون بعضهم كان له قوة a walƙadin a walƙadin qata walƙadin qata'a بسبب ذلك wato a ittisal ittisalin waɗansu littattafai ya yanke saboda barin yin wannan a a waɗansu garuruwa bi sababi kauni ba'dihim saboda kasancewar wanda daga cikin wanda suka yi riwayar littafin kana lahu faut yana da wato faut faut faut bitta alfaut wajen malaman hadisi shine ya zamanto a a kaji littafi amma baka ji bangaren sa ba yanzu ka kamar muwatta ta riwayar yahya ibnu yahya laifi rannan muna karatun kitabul hajj a ciki sai gashi wani bangare daga muwattan ibnu ziyad aka dauko saboda shi yahya ibnu yahya laifi bai jita daga malik ba to wannan shi ake ce ma faut to i- waɗansu littattafai da ba a ji su ga baki ɗaya ba aka samu wannan faut ɗin wani ɓangare ba a ji shi ba kaga ittisal ɗin da ake nema cewa an ji wannan littafin ya kubce tunda ba a ji ba kuma saboda ba a yi ijaza ba da an yi ijaza shikenan riwayar sai ta zamanto muttasila Ah. na'am
ولم
walam yuzkar في طبقة السماع kuma a cikin ka'imar sama wanda ake rubuta rijista ta sunayen wanda suka ji wannan riwayar إجازة الشيخ ba a sami ijazar sheikh gare su ba don a cikin tabakus sama ana rubuta hatta waɗanda yake a- a- a- akan ce to wane amma waje kaza zuwa waje kaza ya masa fauti wane amma yana bacci am- wane amma yana magana yayin da ake riwaya Mm. to in aka faɗi haka kaga an sami in to abin da yake jabarin wannan shine wannan ijazar to in ba a samu ba kuwa sai ya zamanto wannan ittisal din da ake nema an sami gibi a cikinta sai ya zamanto ba a ruwaito littafin gabaki ɗayansa mutafsilan ba na'am فاتفق أن كان بعض المفوتين آخر من بقي ممن سمع بعد ذلك الكتاب sai ya zamanto cewar daga waɗansu daga cikin waɗanda suka samu wannan fautin shine ƙarshen wanda ya saura daga wanda ya ji wannan littafin ba za a samu wani wanda ya ji littafin kamilan ba illa wannan wanda yake da fauti ko ba shi da ijaza saboda haka sai ya zamanto littafin ba shi da isnadi muttasil
فتعذر قراءة جميع الكتاب عليه sai ya zamanto karanta littafin gabaki ɗaya a gabansa ba zai yiwu ba tunda bai ji wani waje ba
كأبي الحسن بن الصواب ka gani wato ba sa karanta littafi sai daga wanda ya ji shi kamila ko yake da ijaza saboda ka babu zancen yanzu kawai ka je ka tsunto littafi ka zo ka ce za a karanta wa mutane idan kana da arabiya na'am كأبي الحسن بن الصواب kama abul hasan ibn sawaf الشاطبي ash-shatibi راوي غالب النسائي wanda yake yarwaito galibin sunanun nasa'i عن ابن باقة daga ibn baqa abin da ya faru kenan shine karshen wanda ya ji littafin kuma yana da faut ko ba shi da ijaza riwayar ibn baqa din na'am wannan gashi ahan يجي ابن عتاب اسمه أبو محمد آه، عبد الرحمن بن محمد بن عتاب ابن محسن القرطبي مهم.
فقيه مالكي مهم.
وعالم بالقراءات والتفسير واللغة سمع من أبيه فأكثر وسمع من حاتم بن عبد الله الطرابلسي وطائفة وطائفة غيره تلا بالقراءات السبعة على عبد الرحمن بن محمد بن شعيب المقري وأجاز له مكي بن أبي المقري طالب- مقري Mm, وأجاز له مكي بن أبي طالب mm, محمد بن عبد الله بن عابد وعبد الله بن سعيد الشنتجالي وأبو أمر الصفا الص- الصفق- الصفقاسي
mm.
صفاقسي وأبو عبد الرحمن بن- آه، ابن عبد البر ابن عبد البر وأبو أمر وأبو عمر بن خداع وأبو حفص بن زهراوي آه، روى عنه حافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن ابن الجد وعبد الحق ابن بو آه، نعم وأخوه محمد وأحمد بن عبد الملك بن آه، أميرة
mata tuwufiya tare je- wato mata tuwufiya 520 وقيل
Mhm.
آه، 483
na'am to al'anmati fa وهيب ابن عبد الله ابن عبد المحسن الإمام الحاكم المفيد آه، الحاكم المفيد تقي الدين أبو الطاهر المصري الشافعي له مؤلفات حديثية توفي سنة 619
619 نعم
da kyau jazakallahu khair jazakumullahu khair na'am نعم ولو عظم مجلس المملي
a a- a- a mu je ɗaya baitin wajaza an yarwiya an تو. وجاز أن يروي عن ممليه ما بلغ السامع مستمليه na'am wajaza an yarwiya a an mumlihi ya halatta rawi ya ruwaito daga wanda yake yi masa imla'i ya a- a- a- ya ruwaito daga wanda yake masa imla'i ma ballaga sami'a mustamlihi abinda a sami mai ji ya isar ma mustamlihi mai neman a yi masa shiftar wato idan ya zamanto ba malamin ba ne akwai mai yin tafinta mai ɗaga murya to ya halatta wanda ka ji daga wajen almustamli in kai riwayarsa na'am نعم سيبكم عشان- eh, eh, walau azuma ولو عظم مجلس المملي da a ce ah, wa- ah, na'am walau azuma al-majlis da ah, ah, ajil- ah, ma- majlis al- ah, al-mumla da majlisin da ake imla'i ya zamanto ya girma katon majlisi ne Mhm.
فبلغ عنه المستملي ya zamanto al-mustamli wanda yake neman a yi masa shifta ya zamanto shine yake tabligi yake isarwa yake zakara
جاز أن يروي من سمع عن ممليه ما بلغ السامع to ya halatta shi wanda ya ji ya ruwaito daga mumlihi daga mai yin shifta din mai yin imla'in ma ballaga abinda ya isar ma a sami mai ji bin nasbi a sami'a maf'ulun muqaddam ala alfa'il wa huwa mustamlihi ma ballaga mustamlihi a sami abinda mai yin istim mai yin shifta din mai neman a yi masa shiftan mai sauraro a ce to me yace ya to shi kuma sai ya gaya ma waɗansu kamar yadda maroka suke yi وهذا ما للأقدمين من المحدثين to lil aqdam mu je ɗaya baitin an fahimci wannan jumlar aiko na'am للأقدمين wa alaihi al'amalu wa ibn salahi qala hadha yuhzalu lil aqdamina wannan shine abin da yake ga wato daɗaɗɗu mutanen farko wa alaihi al'amalu kuma a kansa aikin malaman hadisi yake sun yadda a riwaya daga al-mustamli wa ibn salahi qala hadha yuhzalu ibn salahi ko sai yace wannan yuhzalu ayyum na'u ana hana shi kada ai saboda ta yi shi almustamli murya kawai gare shi ba lalle ya zamanto masanin hadisi ba saboda zai iya yiwuwa bai isar da abin da ya ji daidai ba Mm. na'am فعن ابن عيينة وهذا ما للأقدمين من المحدثين نعم فعن ابن عيينة أن رويته دق ابن عيينة زي كومك شاهد أكم ما للأقدمين ده.
نعم أنه قال له أبو مسلم الثقفي المستملي أبو مسلم الثقفي المستملي وندي يكي ين آه، شفتا ياتي مسا إن الناس كثير متاني فسين يوا لا يسمعون باسا جي قال سيتي أسمعهم أنت ka jiyar da su ka yi ka yi faɗa da ƙarfi don su ji tunda ba lallai malami ya zamanto zai faɗa da ƙarfi ba Mm. saɓanin mu yanzu nan an riga an zamanto wato eh, liman ba zai yi magana da ƙarfi ba sai dai da sauti ƙarami tunda akwai zakara ko wajen ɗaurin aure ne akwai maroƙa ba zai faɗa yadda kowa zai ji ba sai dai ya faɗa a hankali da sanyayyen murya kuma abin nan a mai yin shifta sai ya jiyar Mm, kuma kamar wani alamar zuhudu zuhudu ne a rashin zuhudu ne mutum ya bayyana ya magana da karfi shi sa aisha in ta ga mutum yana wannan sai ta ce- sai- sai- sai ta ce masa a gaya masa cewa shi umar a, idan idan a, in yi magana asma'a yana ji- yana sa muta- yana yana jiyarwa da karfi yake kuma in yi duka auja'a ana jin zafi na'am نعم وقال العامش وقال الأعمش سليمان ابن مهران كنا نجلس إلى إبراهيم النخعي mun kasance muna zama wajen Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai مع الهلقة
wai wai suna jira na ma al-halaqa tare da halaqa وربما يحدث بالحديث wani lokaci zai yi riwayar da hadisi فلا يسمعه من تنحى عنه sai ya zama sai ya zamanto wanda yayi nisa daga gare shi ba zai ji ba فيسأل بعضهم بعضا عما قال sai sashin su ya rinka tambayar sashi me ya faɗa ثم يرويه sannan kuma ya ruwaito shi وما سمعوه منه da abin da suka ji daga gare shi na'am sai tsalu ba zuhun ba amma kala sun mayar wunahu wa ma sami'uhu minhu su ruwaito wannan wanda suka ji daga wajen wancan daga wajen wanda ya tambaya me ya ce da kuma abin da suka ji daga malamin duk sai su haɗe a matsayin duk sun ji daga wajen malamin ne na'am وعن حماد بن زيد kuma daga hamad ibn zaid أنه سأله رجل في مثل ذلك cewa wani mutum ya tambaye shi a cikin irin wannan فقال sai ya ce يا أبا إسماعيل ya aba isma'il كيف قلت kaifa qulta me yaya me kace me kace ne فقال sai ya ce
أستفهم istafhim man yali- man yalika istafhim man yalika Mm. a'a man yalika Eh, ka tambayi wanda yake kusa da kai tambayi wanda yake kusa da kai Mm. na'am قال المصنف al-musannif imam suyuti ya faɗa كالحافظ العراقي kamar ma hafiz al-iraqi yanda ya faɗa amma ba a cikin alfiyarsa ba
وعليه wa alaihi al'amalu أي على الجواز ai alal jawaz a bisa halaccin yin haka جرى العمل aiki ya gudana أي عمل جمهور أهل الحديث ai aikin ɗaukacin malaman hadisi لأن المستملي domin shi almustamli mai yin shifta mai neman a gaya masa don ya shi- ya ga- ya isar في حكم من يقرأ على الشيخ hukuncinsa hukuncin wanda yake karatu ne malami yake ji ويعرض حديثه kuma عنه yake bi- yake karanta ma had- yake karanta masa hadisinsa لكن يشترط sai dai sharaɗi ne
أن يسمع أن يسمع الشيخ المملي ya zamanto shi malamin da yake yin shifta ɗin ya ji lafazin wanda ake masa shiftar كالقارئ عليه kamar yadda yake zai ji mai yin kira'a wato ya ji wanda yake karanta da kuma wanda yake isarwar والعاوة kamar yadda za ka ji wani lokaci a wajen wajen suna an ce to a karanta fatiha da alam na shara sai ce fatiha da inna an zallahu ya ce kai da alam na shara aka ce na'am والعاوة wal ahwat abin da yafi ihtiyadi an yi bayyana halatul ada ya bayyana a halin yayin da yake isarwa an yi bayyana halatul ada'i halatal ada halatal din dai anna sama'ahu yayi baya yayi bayani a halin a halatas sama ai fi halatis sama din da anna zarf ne sama'ahu lidhalik cewa jinsa da yi tahammulinsa ga wannan hadisin aw li ba'd al alfaz daga ko kuma sashen waɗansu lafuzan min al mustam min al-mustamli ba daga ƙari bane daga al-mustamli kama fa'alahu ibn khuzaimah kamar yadda ibnu khuzaima yake ya- ya ya wa aikata ghayruhu da waninsa ka an yaqul kamar ya ce
ana ana ai akhbarana okay akhbara bi tabligh bi tablighi fulani Mm. bi tablighi fulani Eh, saboda su kansu mustamli din akwai wanda ya shahara da rashin fiqa na'am to sai sun ayyana sai sun ayyana na'am shine wannan al-ahwat amma ya kalla a cikin kamar ruwa da muke ta karanta mun- mun- muna cin karo da irin waɗannan
A'a.
ce ana bi tafi bi tablighi a ai wannan gashi uslubi ba kowanne ne yake haka ba ibnu khuzaima da yana daga cikin malamai da suke yin haka a cikin musannafin sa za a samu a cikin cikin sahih dinsa kai sacin a shamila ka gani cikin sahih ibn huzaina huzaima bi tabligh na'am a ba yi karatu yi karatu sai daga ba na'am wa kan sabata fi sahihayn ya zo a cikin as-sahihain an jabir ibn samura daga jabir ibn samura سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa يكون اثنا عشر أميرا za a samu wato shugabanni guda sarakuna goma sha biyu فقال كلمة لم أسمعها sai ya faɗi wata kalma wadda ban ji ta ba فسألت أبي fasa'altu ubay أبي eh sai na tambayi ubay
فقال sai ya ce كلهم من قريش kulluhum min quraish dukkaninsu daga quraish
وقد أخرجه مسلم عنه كاملا muslim ya ruwaito hadisin daga gare shi kamilan من غير أن يفصل.
يفصل جابر الكلمة التي استفهمها من أبيه min abi to abihi ne kenan sau sa- amma jabir ibn samura ishtahara to na dauka ubayi ne na'am ah, ba tare da ya fassala ah, ba tare da jabir ya fassala kalmar da ya nemi fahimtar ta daga wajen mahaifinsa ba saboda haka kaga ya dauka abinda mutum ya ji directly daga malami da wanda ya ji biwasita duk zai iya hada su akan cewa duk ya ji daga wajen malamin ne shine shahidin wannan an fahimta sai mu tsaya nan ya kalla na ce wannan zai zama da aka yi na'am akwai ƙarashin magana a'a o eh haka ne wabnu salahi ahsant na'am jazakallahu khairan mu ci gaba O- a- wa amma حافظ أبو عمرو بن صلاح amma al-hafiz abu amr ibn sala
فقال sai ya ce في مقتصره fi mukhtasarihi a cikin mukhtasar dinsa إن هذا تساهل بعيد wannan tasahuli ne mai nisa
وقد روي- روينا عن ابن منده mun ruwaito daga ibn manda أنه قال لواحد من أصحابه cewa ya faɗa ga wani daga cikin sahabbansa يا فلان ya fulan ya wani يكفيك من السماع شمه
yafki yaf- yakfika min as-sama' shammuhu abinda jin kanshin as-sama' ya ishe ka in ma ka ji kanshin sa
وهذا إما to متعود wannan dai imma muta'awwal imma abu ne wanda za a yi masa tawili أو متروك ala qa'ilihi Ala ko kuma abu ne wanda za a yar- yasar da maganar ga wanda ya faɗe shi ثم نقل عن ابن مهدي thumma naqala sannan ya nuqalto daga ibnu mahdi abdurrahman أنه قال cewa shi ya faɗa يكفيك من الحديث شمه a, wato saura a, a, ya ishe ka ga hadisi kai zamanto kana jin kanshin sa قال حمزة بن محمد الحافظ hamza bin muhammad al-hafiz ya ce يعني yana nufi إذا سئل عن أول شيء arafahu عرفه yana nufin idan an tambaye shi akan farkon al'amarin farkon abin arafahu ya zamanto ya san shi وليس يعني التسهيل في السماع at-tasahhul at-tasahhul fi sama ba yana nufin wato sassauci a cikin tahammuli ba ولذا قال النووي dan haka ne al-imam an-nawawi yace الصواب الذي قاله المحققون abin da yake daidai wanda al-muhaqqiqun masu tabbatar da matsaloli na ilimi suka ce أنه يهزل cewa wannan yuhdhal ana hana shi أي نوع ذلك ولا ana hana wannan wala ya juz to sai mu tsaya nan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am
kamar wannan